بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر أشرند ترى قوة المحرم shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da 27 ga watan August shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasad na 306 cikin jarangiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr az-Zur'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da al'amarin rayuwa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da hulɗarsa da jama'a malamai suna jinjina ma ibnul qayyim akan wannan aiki musamman ganin cewa ya rubuta asalin zadul ma'ad a halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mashi da alkhairi don ba manta ba muna bibiyan al'imamu ibn al-qayyim inda yake mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana mana bayani akan abin da ya faru a yaƙin tabuka da abin da ya kai ya kawo na matsalolin da suka faru da munafukai da waɗanda suka yi kaza da kaza da kaza da sauransu za mu tashi inda yake cewa wa zakar ibn ishaqa الذين بنوه وهم 12 رجلا منهم ثعلبة بن حاتم yana bayani akan wato masallacin masjidud dirar wanda Allah ya bada labari walladina takhadhu masjidan diraran wa kufran wannan da suka riki masallaci na cutar da al'umma da kafirci da raba tsakanin musulmai yace al-imamu Muhammad ibn Ishaq mai sira ya bada labarin cewa wasu mutane 12 cikin munafikai su ne suka haɗu suka gina wannan masallaci a cikinsu akwai wani mutum mai suna fa'alaba ibn hatib wadda kar usman ibn sa'id al-darimi al-imamu al-imam usman ibn sa'id al-darimi wa min tariqihi al-baihaqi fi ad-dala'il wannan bai cikin naku ko ni ne nake faɗan shi ba ba wajen bane ad-darimi ya ambata a cikin littafinsa hakanan albayhaqi ya kawo ta hanyar sa hakanan al-imamu at-tabari a cikin tafsirin sa da ibnu abi hatim shi ma a tafsirin sa dukkanin su sun kawo riwaya fadin al-imamu darimi da yake cewa haddathana abdullahi ibn salih qala haddathani muawiyah ibn salih an ali ibn abi talha an ibn abbas fi qawlihi game da fassarar fadin manzon Allah fadin Allah madaukakin sarki wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufra hum unasun min al-ansari ابتنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه wasu cikin mutanen Madina ne suka gina wani suka yi shawara za su gina masallacinsu sai aka samu Abu Amir sai ya ce musu ku gina masallacin za ku ci gaba da sallah da musulunci kuma ku yi tanajin da za ku yi na kayan yaƙi da makamai ni kuma zan je gun kaisar sarkin rum in nemi ya taimaka mana da sojoji zan zo da sojoji sai mun fitar da muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi da mutanen shi an makka din nan da suka zo suka mamaye mana gari sai mun kore su daga garin nan wannan muguwar magana ya faɗe ta falamma faragu min masjidi suka gina masallacin atawun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama faqalu sai suka zo gun manzo Allah suka ce inna qad faradna min bina'i masjidina ya manzo Allah mun gama gina masallacin mu fa nuhibbu an tusalli fihi muna so ka zo kai mana sallah ka sa mana albarka wata da ubil baraka fa anzalallahu azza wa jalla shine Allah ya saukar da fadin sa a cikin suratul tauba la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ya'ani masjida quba Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan har abada karka yadda ka shiga wannan masallacin la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin wallahi masallacin da aka gina tun ranar farko an gina shi dan tsoron Allah ya'ani masjidar Quba shine masallacin Quba a haqqo an taquma fi shi yafi cancanta ka je ka tsaya a cikin sa Allah yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu yuhibbul mutahhirin a masallacin Quba akwai wasu mazaje wanda suke so su samu tsarkakuwa kuma Allah yana son masu tsarkakuwa masu neman tsarki ila qaulihi har zuwa fadin Allah fanhara bihi fi nari jahannama wato sai ka karanta fadin sa la yazalu afaman asasa bunyanahu ala ala taqwan ko a asasa bunyanahu ala taqwa min Allah khairun amman asasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannama wallahu fanar bibiyar jahannama shine gashin da ya kawo yace wallahu la yahdil qaumadh zalimin har zuwa fadin Allah ya'ani qawaidahu Allah yake cewa afaman assasa bunyanahu shin wanda ya sanya foundation din ginin sa ala taqwan minallahi a bisa tsoron Allah khairun shi yafi eh bunyanahu ala taqwan minallahi wa ridwanin yawwa khairun ko shi yafi amman asasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fan harabi ta jahannam ko wanda ya asasa gidan shi akan wani gefen gabar mai zafi na wutar jahannama fan harabi fi nar jahannama sai ya auka da shi ya wuce da shi zuwa jahannama wallahu la yahdil qaumadh zalimin Allah baya shiryatar da waɗanda suke mutane azzalumai masu kafirci Allah yace la yazalu bunyanuhumul ladhi banaw ribatan fi sudu fi qulubihim ginin su din nan da suka yi ba zai gushe ba yana matsayin wato mai kawo musu shakka a cikin zuciyarsu illa an taqatta'a qulubuhum sai irran da suka fadi suka mutu shine ma'anar an taqatta ya anil maut wallahu alimul hakim Allah shine masani kuma mai hikima Allah ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda aka karanta anan daga cikin suratu at-tauba asalin hadisin da ya kawo riwaya ce wadda take cikin littafin sunan da darimi da littafin dala'il na al'imamu albaihaki amma za mu ga isnadin kamar yadda ake gani yana da rauni domin wannan abdullahi bin salih shi ne katibun laif da aka sani wani malami ɗin nan wanda yake da ɗan rauni haka haka nan ali bin abi talha malamai suna cewa lam yudrik ibn abbasin bai riski ibn abbasin ba wallahu ta'ala a'lam wannan kenan to sai yake cewa فصل فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kusato yayi kusa da garin Madina ya kusa isuwa garin Madina sai mutane suka fito dan su tarbe shi su mishi barka da zuwa wa kharajan nisa'u was-sibyan wal wala'idu yaqulna sai kuma ainihin wato kharajan nisa'u mata suka fito su kansu was-sibyan da yara walwala'id da yara mata ma baki ɗaya suka fito ya kulla suna cewa tala albadru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da alillahi da'i yace suka ce tala albadru alaina hakika farin wata ya fito gare mu min saniyatil wada'i daga tsurkukin duwatsun bankwana wajaba shukru alaina ya wajaba a gare mu mu gode wa Allah ma da alillahi da'i babu wani a cikinmu wanda yake kiran wani Allah ko kuma ana fasara cewa ma da alillahi da'i matukar mai kiran Allah yana kiransa matukar ana ambatan Allah to ba za mu gushe ba muna godewa Allah wannan riwayar al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito ta a cikin dalailun nubuwa da isnadi wanda yake muqaddami da gibi guda biyu a jere saboda akwai Ubaidullahi Uh, ibnu Muhammad ibnu Hafsin wanda yake cewa daga Aisha yake riwaya Ubaidillah ibnu Muhammad ibnu Hafsin al-Qurashi shine yake cewa daga Aisha wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta 228 tsakanin shi da Aisha akwai akwai fiye da shekara 100 tsakan kanun su ba zai yi a ce ya ji daga gare ta ba uh, sannan kuma uh, kamar yadda muka sani ya shahara wannan wannan riwaya ana kawo ta ne a wajen batun zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa na farko sanda ya hijira daga Makka zuwa Madina wanda wannan dama shi bai ma tabbata ba kwata-kwata wannan shine abin da ma ya zo a cikin riwaya cewa sanda ya dawo yakin tabuka ne in mutuna a can baya ya ambata mana wannan magana ya ishara zuwa ga cewa ba haka abin yake ba ga inda asali labarin ya zo waƙar tala albadru alaina an ce ne an yi ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin tarbashi dawowarsa daga tabuka ba lokacin tarbashi zuwan shi makka lokacin hijira ba kuma na tabukan ma ka ji irin isnadin wallahu alam wa badur riwati yahimu kaji maganar ma yace wasu malamai daga cikin masu riwaya suna yin kuskure fi hadha anan wajen wa yaqulu sai su ce innama kana zalika inda maqdamihi min almadinati min makka ila almadinati min makka suna cewa ai an yi mishi wannan tarban ne lokacin da ya iso madina daga makka wa huwa wahamun zahirun malai yace kaga wannan kuskure ne a fili li'anna saniyatil wada'i innama hiya min nahiyati sham la yaraha al-qadimu min makka ila al-madina domin da ake cewa saniyatul wada'i tsurkukin duwatsu inda ake yin bankwana da matafiya to tana bangaren sham ne babu yadda za a yi mai zuwa daga madina daga makka ya ganta wato tana ita sham tana arewacin madina ne hanyar fita daga sham ji kuma hanyar zuwa daga makka tana kudancin madina kaga suna tarafai na qid kenan wanda ya zo daga makka zai zo madina zai bullo ta kudancin madina wanda ya zo daga sham zai zo madina zai zo ta arewacin madina to kaga bai da za a ce mutumin da ya zo daga makka ya bullo ta kudanci a ce kuma an je ƙarshen gari ta arewaci ana mishi barka da zuwa ina fata mun fahimta to da haka yake cewa ba zai yi mai zuwa daga sham ya ganta ba ko kuma ya wuce ta wajen la yamurru wala yamurru biha illa idza tawajjaha ila sham ba zai yi ya ainihin wato ganta ba sai in ya fita zai je ƙasar sham kamar yadda yake cikin hadisin as-sa'id ibn yazid wanda yake cikin bukhari cewa abin da yazo kharajatu sibyan tatalaqa annabi sallallahu alaihi wasallam min thaniyatil wada'i maqdamu maqdamahu min tabuka wannan shine abin da a cikin bukhari cewa lallai yara sun fita suna suna yi manzan Allah barka da zuwa suna tarban shi ba a faɗi waƙan ba kawai da aka ji labarin ga sunan sun bullo yara da yawa daga cikin mutanen Madina sun fita sun je suna tarban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maqdamahu min tabuka sai aka faɗi cewa sun je suna tarban shi a saniyatul wada'i kaga yazo da ambatan saniyatul wada'i kuma yazo da ambatan cewa lokacin yakin tabuka ne amma babu ambatan wannan waƙar a wajen wallahu ta'ala a'lam malin ya ci gaba da cewa falamma ashrafa alal madinati qala yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa da madina ya hangi garin sai yana cewa hadhihi taba wannan ita ce taba gari mai dadi wa hadha uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu yace wannan kuma shine dutsen uhud wani dutse wanda yake kaunar mu muke kaunarsa wannan da ya tabbata yana cikin sahih bukhari da muslim ta hadisin Anas dan Malik iya wannan ainihin ya ce hadhihi taba wa hadha uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu falamma dakhala qala al-abbas ya rasulullah idhan li amtadihak amtadihka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul la yafdudillahu faka fa qala da ya shigo garin sai baffan shi al-abbas radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina so ka bani dama rera maka waka ta yabo a gabanka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to babu laifi na baka dama ka rera wakan nan la yafdudillahu faka kada Allah ya wofantar da bakinka kada Allah ya sa bakinka ya rasa abin fadi sai ya rera waka yana cewa min min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawdi'in haythu yukhsafu alwaraq ya ce min ƙabliha tun kafin wannan lokacin tsibuta ka kasance mai daɗi ne kai mai cikin ɗiba da aminci fizzilali a cikin wato duhon mahaifu mahaifan kakanni da iyayenka wa fi mustauda'in da kuma wani wuri inda aka aka ajiye iyayenka na mustaudain mustaudain in ba ka yi kirara ku ku gyara fi mustawda'in haifu yukhsafu alwaraqu inda ake ainihin wato yayi mo ganye ana rufe jiki yana ishara zuwa ga cewa ai kai ka kasance a jikin tsatsan iyayenka da kakanninka da iyayenka ma na can farko Adamu da Hawwa alaihi salam tun a lokacin ka kasance mutum ne mai tsarki tun ba a halice ka a wannan duniyar ba yace tun annaba Adamu da Hawwa suna cikin inda Allah ya ajiye su aljanna din nan da Allah ya ajiye su inda suka dinga ɗiban ganye suna ƙoƙarin rufe jikinsu bayan abin da ya faru ya faru na cin ɗan itacen da Allah ya hana su ishara zuwa ga fadin Allah da yake cewa yaksifani alaihima min waraƙil janna shi ke nufi da haisu yuksafu alwaraku sun mahabattal bilada la basharun anta wala mudghatun wala alaq sun mahabattal bilada sannan kuma ka gangaro cikin duniya la basharun anta tun kafin ka zama ɗan adam wala mudghatun kafin ka zama gudan tsoka wala alaq ko gudan jini na, na ainihin wanda yake makala a jikin mahaifa ya ce bal nutfatun tarkabu as-safina wa qad aljama nasran wa ahlahu al-gharq ya ce bal nutfatun kai tun ma kafin ka zama ƙwayan ɗigon maniyi tarkabu safina kana mai hawa jirgin ruwa wa qad aljama nasran wa ahlahu al-gharq a lokacin da nasar sunan gunki ne gunki ne daga cikin gumakan mutanen annabi nuhu wa ahlahu da shi da mutanansa algaraku cinyewar ruwa ya same su tun kafin wato ruwa ya halakar da kafiran zamanin annabi nuhu kai kana nan tanqulu min tunqalu min salibin ila rahimin haka aka dinga ciratarka daga wani tsatso zuwa wata mahaifa daga wani tsatso zuwa wata mahaifa idza mada alamun bada tabaq duk sanda wata al'umma ta shude ko wani zamani ya shude bada tabaq sai wani kuma wani matakin ko wani daurin sai ya bayyana haka akai ta jujjuya ka wani mataki zuwa wani mataki hatta tawa baitukal muhaiminu min khindafa aliya'a tahta nutuq yace hatta hatawa baituka har aka zo gidanka wato ya dauki almuhaimin wanda ya mamaye sauran gidanka anan yana nufin wato al'ummar larabawa banu isma'il min khindifa daga kabilar banu khindaf sunan kabila ne da ake dangata zuwa ga Ilyas ibn Mudar aliya'a tahtaha an-nutq wanda suke madaukaka sune aliya akwai alhamza a bayan alifun din tahtaha an-nutq an-nutq jam'i ne na nitaq wato wanda take suke da karkashin su akwai yankuna masu yawa wato Qurayshawa a Makka da suka mallaki dukkanin yankin Larabawa wa anta lamma wulitta ko ce sanda aka zo aka haife ka a cikin wannan dangi ashraqatil ardu wa ba'at sai dukkanin duniya tai haske ta haskaka binurikal ufuq da haskenka wanda ya cika duk sararin duniya fana'alu fi zalika diya wa fi nuri wa subulur rishadi natarik haka yago a yadda aka buga ko amma wannan kuskuren bugun injini yadda yake asalin nusus din fana'anu min zalikan nuri fiddiya'i wasu bulun rashadi na hatarik na hatarik ya ce mu zurriyarka da iyayenka da danginka min zalikan nuri daga wannan hasken fiddiya'i a cikin haske mai daɗi wasu bulun rashadi da hanyoyin samun shirya na hatarik ta nan muke ratsawa mu ma duk muna cin albarkaka ne muna cin muna muna muna cin moriyarka wannan wannan hadisin da ya kawo wannan waka al-Imam Tabarani ne ruwaito shi da Hakim a cikin Musaddarak da Abu Nu'aym a cikin Al-Hilya da Baihaqi a cikin Dala'il sai dai isnadin rauni gare shi isnadinsa layyinun ne saboda a ciki akwai matsaloli guda biyu akwai wani mutum mai suna zahar ibnu haf ibnu hims ibnu hims wanda da shi da wani kakashi mai suna humaid ibnu manhab dukkaninsu masu rauni ne ba a san su ba shi wancan na farko a zahar layyinul hadisi ne shi kuma humaidu ibnu minhab kakan shi da yake rawa daga shi shi kuma majhuli ne da haka zaka ji akwai nakara sosai a cikin ma'anar da ake faɗa a cikin waka wallahu a'lam ولما دخل رسول الله صلى فصل ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai ya fara da masallaci yi sallah yana daga cikin sunna da aka ambata mustahabi zamu zo mu ji zai kawo fiqhun da ta cirewa wajen amma ba laifi mu ambata shine yin sallah nafila raka'a biyu idan mutum ya dawo daga tafiya kafin ya isa gidansa a masallacin su ko masallacin ango su ko makamancin haka thumma jalasa linnas sannan ya zauna dan sauraron mutane faja'ahu al-mukhallafuna sai waɗannan da aka bar su a baya wanda suka ki zuwa yakin nan da yawa wajen mutum tamanin sai ga su sun zo suna ta zuwa suna ta tururuwa fatsafiqu ya atadiruna ilayhi suka zo suna ta faɗan uzurorin su wallahi ya manzan Allah kaga ba mu je yakin nan ba laruran mu kaza na da mara lafiya ne mata ta ce ta haihu dabbobi na ne suka kasa kaza kaza kaza na jirawa na ne haku kai nisa suna ta kawo uzuri wa yahlifuna lahu suna ta rantsewa da Allah wallahi kaza wallahi kaza wa kanu bid'atan wa 80 rajulan mutum 80 ne da wani abu faqabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaniyatan sai annabi ya karba abinda suka bayyana mishi duk wanda ya faɗi uzuri sai ce to an ji uzurinka wa ba wa baya'ahu yayi musu ya karba musu wastaghfara lahum ya nemi Allah ya gafarta musu wa wakala sara'irahum ila Allah ya kyale su asirin su ga Allah shi da ake mishi wahayi ma bai ce kayya kuke yi ai ba ba dan Allah kuke ba sai ya anshi zahirin su wanda shine kaidar shari'a mutum ya faɗi magana zahirinta ya yi rantsuwa zahirin rantsuwarsa sai a mai hukunci da wannan abinda kuma ya ɓoye wanda ba a sani ba amma ana shakku ana tsammanin ba da gaske yake ba sai a bawa Allah Allah zai bayyana shi ko mun daren daɗewa waja'ahu ka'ab ibn malik sai ga ka'ab dan malik ya zo shi ma falamma sallama alaihi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama tabassama tabassumal mughdabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi irin murmushin da da Hausa ake ce mai yaƙi wato murmushi wanda kake cikin fushi wanda baya nuna alamar farin ciki sun makala lahu sai ya ce da shi ta'ala zo nan ya ka'abu kala ka'abu ya ce faji'itu amshi na tattako na zo hatta jalastu bai na yadai na zauna gaba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala li sai annabi ya ce mini ma khallafaka me yasa ka jinkirta ka ki zuwa alam takun qadid ta'ata zaharaka ashe ba na samu labarin ka sai abun hawa ba kana da raƙumin da zaka hau ko doki faƙultu bala na ce gaskiya ne ya manza Allah sallallahu Alaihi wasallam inni wallahi shi na rantse da Allah lau jalastu inda gairi kamin ahalin duniya ce wallahi manzan Allah ba don gaban ka bane da a ce gaban wani ne cikin mutanen duniya da ra'aitu an akhruja min sakhatihi bi udhri wallahi da na san da zan yi fitar da kaina daga wannan fushin da kai da uzurin da zan iya baka walaqad uqitu jidalan ko jadalan yace saboda an huwace min iya musu na iya faɗan magana in kare kaina na iya lauyanci misali walakin ni wallahi laqad alimtu in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi alayya amma na sani cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna maka ƙarya a yau wato na faɗa maka ƙaryar da zaka yadda da ni akan ta la yushakanna Allah an yuskhita alayya na san me yuwa Allah ya fushi da ni na san lalle wata na Allah zai fushi da ni da ina da suka hadisa sidikin wala ina da suka hadisa sidikin amma na ga maka gaskiya tajidu alayya fihi zaka yi fushi da ni akan wannan gaskiya inni la arju fihi al-afwa afwa wallahi anni amma ina fatan sanadiyan fadin gaskiya nan da nayi koda kai fushi ya manzo Allah ina fata Allah ya gafarta min wallahi yace na rantsi da Allah ya manzo Allah ma kana li min uzri yace na rantsi da Allah ban da wani uzuri kawai talala uwa ce da tsautsayi dan ki zuwa yakin nan wallahi yace na rantsi da Allah ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallabtu anka yace ban taba kasancewa cikin tsananin lafiya da tsananin wadata ba fiye da lokacin da naki zuwa yakin nan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace amma hadha faqad sadaq ce to shi dai wannan ya faɗi gaskiyarsa faqum tashi ka tafi hatta ya qadi Allahu fika har mu ga me Allah zai hukunci akan ka faqumtu ce sai na miki wasara rijalun min bani salama yan kabilar su da suka gayi wannan shikenan sai hankalin su ya tashi suka fara tsaki suna daura hannu aka suna Allah wadare cewa yayi sakarci me yasa yayi haka shikenan fattaba'uni sai suka bi sawuna da na miƙe nan tafi gida sai suka biyo ni yu'annibuni suna mini Allah wadare at-ta'anib shine a zo a same ka a gaggaya ma magana a nuna ma baka kyauta ba a titsiye ka fa qaluli suka ce wallahi ma alimnaka kunta aznaba dhanban qabla hada suka ce a iya sanin mu da kai ba mu taba sanin kai shirme kai zinubi irin na yau ba tunda kake baka taba yin sakarci irin na yau ba ولقد أجزت ألا تكون اتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون ce kai ba za ka iya kirkiran wani uzuri ka faɗa ba ya za ka zo ka kware wa kanka zani a kasuwa ya za ka zo ka faɗi tsantsar gaskiya ka kana ganin kowa na zuwa ya faɗi wani uzuri kai ba za ka ne uzurin da ka faɗa ba faqad kana kafiyaka zambaka istighfaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ka faɗa tabbas kai ƙarya amma annabi zai ne maka gafara kuma Allah zai gafarta maka Allah gafurur rahimun ne ya zaka zo kai irin wannan wautar suka dinga mishi wannan har suka kusa rinjaye shi qala fa wallahi ma zalu yu'annibuni hatta aradtu an arji'a fa akdhiba nafsi shi da suka dinga fada min sai naga to aka ce aka ce menene ba a kinta mutane an ce da barawo ka gudu daga to gaskiya ne abin da kuka fada gaskiya na dauka abin da nayi shine daidai amma duk al'umma danginka sun hada sun ce ga abin da ya kamata a yi a matsayinka na adam sai ka ga ba wahayi aka maka ba kai ma tunaninka ne in tunanin duk mutane ya haɗa aka san haka dole ka ji cewa tunaninka yayi rauni ce to shikenan bari in koma kawai ce wallahi manzo Allah da zan magana na ƙarya nake yace har yayi nufin zai koma sun qultu lahum sannan sai nace kai tsaya dai hal laqiya hadha ma ahadun akwai wanda ya irin wannan ko ni kadai ne duk garin Madina qalu suka ce na'am rajulani suka ce akwai wasu wawaye irin ka mutum ne duk mutane sun sama da mutum tamanin sun kawo uzuri sai ku uku za ku ce ku kuke da magana ƙala misla maƙulta su ma sun faɗi abin da ka faɗa faƙila lahu ma misla ma ƙila laka kuma irin hukuncin da aka maka shi aka musu cewa su tashi tafi gida su jira hukuncin Allah qultu man huma sun ce to su waye su qalu sai aka ce murara ibn rabi' al-amiri wa hilal ibn umayyah al-waqifi waɗannan mutanen guda biyu cikin mutanen ansaru fa zakaru li rajulaini salihaini shahida badaran fihi ma uswatun sai naji a wannan mutanen guda biyu badariyawa ne sun je badar kuma lalle sun kai ai koyi da su mutanen kirki ne fa madaitu hina zakaruhuma li sai nace to shikenan tunda dai ba ni kade bane ku banna kawai ka san wani lokaci dama ko wani bala'i ne in ka ji cewa ba kai kade bane sai ka ji da dan sauki da dan sauki amma kai kade ne zaka kasa tolerating din shi ko yaya ne kana so ka ji wani ya goyi bayan ka ko wani yayi irin abin da kai to sai ka dan samu sassauci ka ba kanka uzuri ka ba kanka mafita yace kai ku rabu da ni tunda dai ba ni kade bane ku banna akan gaskiya ta kawai ko komai ta zamanin tabiya shikenan wana ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muslimina an kalamina ayyuha thalathatu mu ukun nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to Allah ya aiko da sako cewa kada wanda ya ƙara yi mana magana until further notice sai kuma wani sakon min bayni man takhallafa anhu mu kadai mu ukun nan da shi hilal da murara da ka'abu aka ce to ga shela a cikin garin madina kada wani musulmi ya ƙara musu magana kakka musu sallama kakka amsa musu sallama kakka siya agunsu kakka siyar musu kada ka ji sun faɗo ta magana ko wata fira ka taya su ba ruwan kowa da su wato situation din ba za ka iya imaginin ɗin shi ba kwata-kwata a ce duk gari a ce an ba da doka kuma kar kowa ya maka magana kuma mutane suna shirye su bi wannan doka ba irin mutanen yanzu ba ne domin yanzu ne wani sai ya zaga ya ce to muridin na ce ka maka magana amma ka san ba zai yi ba munaka ne ko ba gaskiya ba amma su sabai suna bin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da zaka ji ma sai da wasu suka ƙara ma fiye da abin da aka ce akwai wanda ma in ka kalle shi ma kawai sai ya tsaki ya kauda ido shi banzaye kawai ma'ana ba ma zai ki maka magana ba sai ya bi ka da tsinuwa da Allah ya isa to haka aka suka samu kansu a cikin wannan yanayin shikenan ya ce fatajannabanan nasu fajtanabanan nasu sai mutane suka kaurace mana wata gayyaru lana suka canza mana fuska gaba kidaya har da abokansu da makwabta da ƴan uwa da sirkai kowa ya canza musu fuska hatta tanakkarat liyal ardu sai ka'abu ya ce wallahi sai da naga duniya gaba da ta canza mini fama hiya billati a arifu kaman ba garin da na sani ba kaman ka san a ce a kashe ka sai a tashe ka bayan shekara ɗari a garinku za a ga ba irin garin bane ba irin mutanen bane jibi da kisan uzairu ba wanda ya san ka ba wanda ka sani ba wanda yake kula ka yace wallahi kaman ba inda na sani ba falabithna ala zalika 50 laila ita haka muka zauna cikin wannan kunci da jarabawa kwana 50 fa amma sahibayya wadancan mutanen guda biyu da hilalu dan umayya da murara ibnu rabe yace fastakana sai suka nemi wuri suka launa wa qa'ada suka zauna fi buyutihima yabkiyani ba su da aiki sai kuka a gidajensu ba sa fita ba sa zuwa sallar jami'i ba sa zuwa jana'iza ba sa zuwa dandali ba sa zuwa wurin fira ba sa zuwa ziyara ko kasuwa suka yi zaman su kawai a gida suna ta kuka suna ta kuka suna neman tuba wa amma ana yace ni ko ka'abu fa kuntu ashabbal qaumi wa ajladahu na fi sauran kuruciya kuma na fi su dauriya sai na daure fa kuntu akhruju in gari ya waye sai wankan shi ma ya fito fa ashhadu salata ma almuslimina in an kira sallar asuba sai je in an yi azhar shi ma sai je ya bi sahu in an yi la'asar to yana ta zuwa sallar jami'i ba wanda yake kula shi yazo ya shiga sallah ya fita ba wanda ya kula shi wa atufu fil aswaqi kuma na fita in je kasuwa in je anguwa ina shiga cikin mutane ana kallo na ba wanda yake magana da ni wala yukallimuni ahadun ba wanda yake kula ni yadda kasan dai a ce tinkiya ta wuce na ba wanda zai kula ta wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nakan je ma majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa usallimu alaihi inje in ce assalamu alayka ya rasulullah wa huwa fi majlisi ibada sala tun yana zauna inda ya sallah a gaban sahu sai inje in ce assalamu alayka ya rasulullah fa aqulu fi nafsi sai in dinga tunani a cikin zuciyata hal harraka shafataihi bi raddi salami alayya amla sai in dinga lekawa ga wai ko bakin shi ya motsa kuwa anya ya amsa mini ko bai amsa mini ba bai iya tantancewa thumma usalli qariban minhu sai in tada sallah in yi nafila kusa da shi yace fa usariquhu nazara ina sallah ina satan kallon shi inga ko yana kallo na ma fa idza aqbaltu ala salati sanda na fuskanci sallata aqbala ilayya sai ya kalle ni annabi ya da tausayi sai yana kallon shi yana tausaya mai Allah ne ya bada doka ba yadda ya iya shi ma wai dal tafattu nahawu da nayi kusa da waigo sai annabi shi ma dauke kanshi kawai bai so mu hada ido a arada anni sai ya kauda kai hatta idza tala alayya zalika min jafatul muslimina yace na sha wahala na ji kunci saboda jafa'in da musulmai suka muni mashaitu hatta tasawwartu jidara hait abi qatada akwai makwabcina a gona abu qatada tal ansari makwabcina ne kuma dan uwana sun gaji gonaki an rarraba musu a dangi guda yace sai nayi maza sai naje na asalin labarin naje na kwankwasa kofa ya gani ya ki bude mu yana hangena ya ki bude wuce kawai sai na aura ta katanga na shiga inda yake ya ce wallahi yau sai na yi magana da shi ko yana so ko baya so ya ce wa hobin ammi cousin ina ne wa ahabbun nasi ilayya kuma mafi soyo mutane gariya gare ni fa sallamtu alaihi na je na tsaya a gaban shi na ce assalamu alaika ya baka tada kawai sai ya juya haka na sake juya na ce ina ce maka assalamu alaika ya fulan ya ce fa wallahi ma radda alayya salam na rantsi da Allah sallaman na ma bai mun ba fa qultu ya abaka tada ce habawa ne habawa ne unshiduka billahi tsakaninka da Allah ina gama ka da Allah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam a iya saninka ka san ni mu'mini ne ina san Allah ina san manzon Allah eh fasakata shi da ya shiru tunda da ya ce musu akai kada su mun magana shi ba zai mun magana ba fa uttu na maimaita fa na shattuhu na gama shi da Allah fasakata ya shiru bai amsa ba fa uttu fa na shattuhu da sake maimaitawa na hada shi da Allah faqala sai ce Allahu wa rasuluhu alam ni ba ruwana Allah ne ya sani ko kana san shi ko ba ka san shi ni ba ruwana ka fita hanyata yace fa fadat aina ya kawai sai na fashe da kuka ya san cewa to al'amarin ya kai ya kawo wannan fa daga shi sai shine a cikin gona amma saboda biyayya irin ta sahabbai wani ce amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki mai magana ya ce sai na ta kuka wata wallaitu hatta ta sawaltu jidara na sake komawa na je na kama ta katanga na haunar tafiyata fa baina ana amshi bi suqil madina ce wata rana ina tafiya a cikin kasuwar madina idza nabatiyun min ambati shami mimman qadima bi ta'am sai ga wani manomi daga cikin mutanen kasar sham wani bature ne ma a lokacin turawa ne ya zo ya kawo tallan abinci ma'ana wani dan cori ne ya kawo misali mu ce ko hatsi ko shinkafa ko alkama ko wane ne ya kawo daga wani gari ya zo ya sayar a kasar Madina yace ibi ta'ami yabi'uhu bil madinati yana sayarwa a Madina ya kulu yana cewa man yadullu ala ka'ab ibn malik naje kawai sai naji ana ana ana ana kiran sunana fiye da shekara fiye da kwana 40 ba wani taba kiran sunan shi sai yau yace fatafikan nasu yushiruna lahu hatta idza ja'ani sai aka dinga nuna mai ana ce mishi kaga wancan mutumin wanda ba kowa kusa da shi to gun shi zaka ci yace ai go inda nake da yazo da fa'ilai kitabun min maliki ghassana sai kawo mun wani takarda wata wasiƙa daga sarkin ghassan ghassan al-ghassasina sarakuna ne larabawa amma masu biyayya ga turawa na ƙasar Roma a wacan daular Roma ta gabas kuma suna gaba da musulmai larabawa ne amma sun da sun riga sun zama kiristoci suna suna suna wala'i ga waɗancan fa idza fihi a cikin wasiƙa sai aka rubuta amma ba'du fa innahu balagani anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawali shi sun samu labarin abin da yake ciki aka ce ai mun ji labari cewa mutumin naka wai annabi suke cewa haka sallallahu alaihi wasallama qad jafaka ya maka jafa'i ya fita sha'aninka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin Allah bai saka ka zama wulakantacce ba ya za su wulakanta ka saboda mawaki ne mawaki kuma wani mutum ne a wancan zamani abin girmamawa saboda fasahar da Allah ya bashi fata yammamtu bi hatta wala mabi'ata Allah bai saka a gidan wulakanci ba falhaq bina nuwasika ka zo inda muke ka zo kasan mu mu za mu baka girman da ka rasa ka yarda ka taho kawai kaji wata fitina kuma fa qultu lamma qara'atuha na kanta wannan wasiƙa sai nace hadha aidan min albala'i ce to ga wani sabon bala'in kuma kasa kafare suke duk sanda sai ga wani musulmi ya samu tsara yan uwanshi musulmai sai su shigo su ce za su goyi bayan shi da zaran wani musulmi yanzu ya ya zagi Allah ko ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wata katobara an ce za a dauki mataki akan shi sai ka ji turawa sun ce za su kwatan mishi yanci ko ka ji arna sun ce za su daukan mishi lauya ai yana da yanci da sauransu duk wanda ka je ya wani shaidanci daga cikin waɗanda aka musu hukunci daga baya ka ji an ce an yi akwintin ɗinsu ko an tseratar da su ko ko ta barantar da su za ka tara kafare ne suka musu lauya ga sanan a kano ko kwanan nan ma an yi akwintin wani wanda yake zagin allah a waka kotun shari'a musulunci a kano ta ce a kashe shi arna suka ɗauka mai lauya yanzu an kai shi kotu a abuja federal high court ta ce yana da ‘yancin ra'ayi ‘yancin addini da haka an sake shi an yi wannan ba ɗaya ba biyu ba abu ne da yake maimaita kan shi wa tilkar ayyamun dauda bainan nas duk sanda wani musulmi ya zama ya yi wa kan shi kasassaɓa ya ɗauko wata mummuna aƙida ko mummunar ɗabi'a idan musulmai suka nemi su hukunta shi gwamnati musulmai ta hukunta shi suka ji kafirai ne akan gaba wajen goyon bayan shi shi ne irin wannan ya ce da ya ga haka fata yammamtu bi hattan nur sai na waiga na waiga sai na ga wata tanda inda ake gasa a waina misali ko ko gurasa sai na je sai na saka takardar nan a ciki kawai sai na kona ta na wurga ta a ciki kawai na kona ta bana da bukatar ta fasajartuha hatta idza madat na je na saka ta a ciki hatta idza madat 40 laylatan min al 50 sai da aka kwana 40 a cikin 50 din nan idza rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ci sai ga wani dan sako annabi ya aiko da wani dan sako wato ɗan saƙon ɗan saƙon Allah masinjan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata wannan masinjan kamar da yake cikin littafin tabaqat ibn sa'd shine Khuzaima ibn Thabit wannan da yake cewa zush shahadatayn shi annabi ya aiko ya atini ya zo gare ni fa qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amuruka an ta'tazila mar'ataka iya abinda aka gaya mai kawai zai fada ba sallama babu gaisuwa babu jaje babu ta kawai sai kai hakuri da jarabawa da Allah ya maka mutanen zaka fita kawai yazo yace annabi ya ce a gaya maka ka kaurace wa matarka malamai sai da suka lalubo wace ce matar ma a lokacin an ce sunanta Umaira bintu Jubair ibnu Sakhar al-Amiriya tace matarsa sai da aka lalubo sunanta a lokacin wasu sun an kawo sabanin cewa ko kuma wata mata ce mai suna khairatu amma abin da ya tabbata ita khaira daga baya ne ya aure ta amma lokacin wani ita ce matarsa kuma ita kadai ce aka ce kada ya ƙara kula ta fa qultu utalliquha amma za me ake nufi in sake ta ko kuwa qala yace la ba sakin ta zakai ba walakin itazilha amma ka kaurace mata wato kamar samun ma a ce yana da mata da zai je da daddare ya rungume ta yana kuka tana ba shi hakuri to yana ma jin wani dan sanyi sanyi kenan mun gane da haka zaka ce to ita ma kanta ba shi ba ita har sai Allah ya saukar da wani wahayi wala taqrubha kar ka kusance ta to daga nan shi sai waye gari hatta ruwan wanka shi yake diba da kanshi hatta abinci shi yake yi da kanshi mata dai tana zaune tana kamar tana zaman kanta kamar irin kuna zama irin gidaje na bariki din nan kowa na zaman kanshi irin gidajen abin nan face me I face you din nan kasan ba ruwan kowa da kowa ko gaisuwa ba ai yace wa arsala ila sahibayyan mithla zalika kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wa sauran mutanen guda biyu da murara da hilal su ma ka aika musu cewa kowa ya kaurace matarsa fa qultu limraati sai na ce wa matattawa alhiqi bi ahliki da aka kwana ɗaya sai na ce ina ganin ki bar gidan nan ko ki koma gidanku fa kuni indahu ki zauna a gunsu hatta ya qadi Allahu fi hadha al-amr har Allah ya kawo mana mafita yace fa ja'at imra'atu hilal ibn umayya sai kuma matar hilal dan umayya ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah tace ya manzo Allah inna hilal ibn umayyata shekun da'i'un laisa lahu khadimun tace ya manzon Allah shi hilalu wani tsoho ne da ya riga ya tafarkwashe ba yi da yadda zai ba yi da bawa da ke mishi hidima ka taimaka ya manzon Allah fa hal takrahu an akhdumahu shin zaka ki in dinga kai mishi ruwan wanka mai abinci dan wanke mishi kayan shi amma dai banda mu'amala aure walakin sai annabi ya ce la bazan ki ba walakin la ya qarubuki amma banda kusanci na aure qalat innahu wallahi ma bihi harakatun ila shay'in tace ai gaba daya ma ya fita a hayyacin shi bai da wata sha'awa domin in kana cikin wannan bakin cikin yaushe zaka yi sha'awan wani tarawa da iyali ai zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun sakewa shike kawo wannan to wani abun mamaki kuma wannan matar ta Hilal dan Umayya mai suna Khawla bintu Asim kamar da Imam Zahabi yake faɗa a cikin tarihul Islam ita ce matar da suka yi li'ani da mijin kuma daga baya wannan hirar dan umayya shine mai kisan li'ani in za a iya tunawa kuma wannan ita ce matar da aka yi li'ani da ita khawla bintu asim wadda ya zarge ta da zina ya rantse so biyar ita ma ta rantse wallahu almusta'an daga baya wannan yazo ya faru bayan an wuce wannan hadisa shikenan sai ta koma ta ci gaba da mushi hidima wallahi ma za ta ce wallahi ma za la yabki منذ كان من أمره ما كان إلى يوم هذا yace wallahi ya manzo Allah yau kwana 40 din da ka gani tun daga ran da abin ya faru zuwa yau babu abin da yake banda kuka hawayen shi ma ya kare kukan kawai yake ba ji ba gani qala ka abun fa qala li ba'du ahli sai wani cikin mutan gidana yace mini lawista azanta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi imra'atika kama azina limra'ati hilal ibn umayya an takhduwa wani nan ma sai da aka yi istishkalin to ya aka yi wani ya bashi wannan shawara wane ne shi ko wannan da zangayi da zai ba shi shawara sai da malamai suka yi karan zakula wannan aka ce wasu ne kawai cikin mutanen gari haka ko ƴan uwan shi ko cousins wani da wanda ya tausaya mai ce ah to kai ma ai da kai haka ba wai magana da shi bane yana dan samu shi dan sassauci ne tunda ya samu sassauci sai ya ce fa qultu wallahi la asta'dinu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce a'a ni ba zan nemi wannan uzurin ba zan iya hidima da kaina wa ma yudrini ma ya kulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan tufiya yace na san me zai fada mun naje na fada bazan je ba wa ana rajulun shabun alhalin ni matashi ne wa labistu ba'da wa labistu ba'da zalika 10 layalin hatta kamulat lana 50 layla ce ana nan muka ƙara kwana 10 har yanzu an yi kwana 50 kenan min hinina ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kalamina daga ran da annabi ya ce ka ƙara mana magana yau kwana hamsin shi kenan falamma sallaitu salatar fajiri subha hamsin na laila ala satahi baitin min biyutina ya ce ranar garin da aka cika kwana hamsin na yi sallar asuba akan wani rufin ɗaki daga cikin ɗakunan gidajenmu bayina ana jalisun alal halillati zakarallahu ta'ala ina cikin wannan yanayi da Allah ya sa ya ambata cewa mu zauna a ciki qaddaqat alayya nafsi gaba ɗaya na shiga cikin kunci wa baqat alayya al-ardu bima rahubat gabaki ɗaya ƙasa ta yi mini kunci duk fadinta sami'tu sauta sarikhin awfa ala jabal sal'in bi ala sauti sai na ji muryar wani yana ƙwalla mini kira daga saman dutsen sal'a an ce sayyidina abubakar ne ya ƙwalla mishi wannan kira yana cewa daga nesa annabi sai da bakar ya hau kan dutse yana kwalla kira yana cewa ya ka'ab ibn malik abshir albishirinka kai ka'ab dan malik fakharartu sajida yau kwana 50 bai taba zaune ya kira sunan shi ba tunda yaji an kira sunan shi ya san to hukunci ya canza kenan yace daga nan kawai sai ya fadi ya sujudu shukuri abin da ya fara yi da shi kenan yana daga cikin sunna idan ka ji labarin wani farin ciki ka fadi duk inda kake kaiwa Allah sujuda fa araftu an qad jaa farajun sai na san cewa lallai an samu mafita ta zo a wata nuska ya zo da minallahi to wannan bai cikin asalin usul din eh iqhami ne wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubati allahi alaina din da aka annabi ya bada labarin ya shelanta cewa Allah ya yafe mana annabi afwan yace annabi ya bada labarin Allah ya yafe mana hina sallatu fajara bayan sallar asubahi annabi ya tashi yayi wa'azi yace to alhamdulillah atai yan uwa murna Allah ya saukar da wahayi cewa yafi musu fa zahaban nasu yubashshirunana shine mutane fa suka fito suna mana albishir ba waya ba facebook babu twitter babu yadda za a yi shikenan sai aka ruga da gudu kowa gidan shi amai amai ainihin wato a bishara shi sai na abakar sai ya ga kafin a iso gidan bari ya mai bishara tun daga can shine kawai hau dutse ya kwalla kira ya kira sunan shi wasu kuma suka rugo da gudu suka taho gidan kamar yadda yake faɗa a nan ya ce fadahaban nasu bashiruna wa zahaba qibala sahibayya mubashiruna su ma sauran an tafi musu bishara shi hilal ibnu umayya an ce wanda ya mishi bishara shine sa'idu dan zaid babban sahabin nan shi kuma murara an ce wani mutum mai suna salakan ibnu salama ko salamatu ibnu salama ɗayan biyu wallahu a'lam salamatu ibnu salama ko salakanu dan salama shi kuma waye ga wurin shi waraka da ilayya rajulun farasa wani kuma wani mutum kuma ya taho a guje ya su kwano a guje akan doki zuwa wajena shine waye shine az-zubair ibnu al-awwam a wata riwaya kuma an ce hamza ibnu amrin al-amiri wani sirikin sa wani cikin yan uwan matarsa wallahu a'lam wasa asa'in min aslam sai kuma wani wancan ya hau doki shine Az-Zubair wani kuma ya taho da gudu to shine Hamzatu din dan Amru al-Aslami al-Amiri al-Aslami wannan ya taho da doki wannan kuma ya taho da kafa shi za aka ambaci duka biyu fa aufa ala dirwatil jabali yazo ya hau har kan dutsen wa kana sautu asra'a min al-faras sai zama muryar tafi dokin sauri kamar yadda yake scientifically ko falamma ja'ani allazi sami'tu sautahu yubashshiruni yayin da wancan da naji muryarsa yana mana bishara yazo naza'atu li thawbayya fakasautuhu iyahuma bi busharahu sai na cire kwarjalle na na cire mayafi na kawai na bashi kyauta na mushi tukuici kenan ya rasa abin da zai bashi kayan da ke jikin shi ya cire daga shi sai ya bashi kawai daga shi sai wanda waya an kawo maka wata lafiyayyar bishara irin wannan ya rasa me zai bashi ko sai ya cire kayan jikin shi ya bashi ya zama saura ya singileti ke na a jikin shi misali ko da gajeren wando to shi kenan sai don bayi da kaya ko wallahi ma amliku gaira huma ci kuma wallahi banda wasu sai su dama mutanen da haka suke mu ne yanzu sai ga mutum da kaya guda hamsin wani guda tamanin wani guda ɗari biyu talaka shine mai kaya biyar ko takwas ko goma talaka kenan ba haka bane kowa ya je duba a daka shi da ma haka muke tara kaya kamar butik kamar za ka sai da kaya amma mutanen da kai har mutanen yanzu ma wasu kasashen ba su da wannan al'adar da muke da ita ta tara kaya kaya kaya ka rasa wanda zaka saka ya zama decided ɗin ma wanne zaka saka mai zama maka aiki dan kaya suka yawa kullum haka suke zama yace ban da wasu sai su yace wasta'artu thawbayn falabistuhuma sai aro naje nayi yaje gun Abu Qatada din can ya are wasu kaya yace ka ara mun kaya fantalaqtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na tashi tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatalaqanin nasu faujan faujan mutane suka dinga gamuwa da ni ana gaisawa da ni ana muni murna ana muni kai madalla lalle Allah ya saka da kai ka samu falalafa ai an ji jiki ba Allah ya kiyaye gaba yuhanni'unani bitawbati yaquluna ana muni marka ana muni barka lalle suna ce mun suna ce muni li yahnika tawbatun tawbatullahi alayka alheri ka samu tubar da Allah ya maka ana maka albishir qala ka'abun hatta dakhaltu almasjida haka naje har na shiga masallaci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun hawlahu an-nas sai ga annabi a zaune mutane sun kewaye shi fa qama ilayya talha ibn ubaidillah yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani wanda suke kewaye da manzo Allah din nan manyan sahabbai ne yace Talha ta dan Ubaidillah shine ya miƙe ya taho cikin sauri har mayafin shi na faduwa yazo ya gaisa da ni ya jijjiga hannuna ya muni murna wallahi sai ka abu ya wani mummunan zato anan yace na rantsi da Allah ma qama rajulun minal muhajirin ghairu duk wanda suke zaune a gun mutanen Makka ai na san ba sa sona kuma shine irin tanan ku ba wanda ya miƙe ce ai da ma ka san dinda kai da bako wani wannan shedan ne yake riya mutum irin wannan yace shi kadai yazo ya gaishe ni yace walastu an sahali talha bana manta wannan falalar ga talhatu yannan kuma yana cikin wafa'i in mutum maka abin alkhairi kaka manta yace falamma sallamtu ala rasulullahi sallama qala wa huwa yabruqu wajhuhu min as-sururi da nayi wa annabi sallama sai naga fuskar shi tana annuri tana haske ba irin sanda na mai sallama kwana 50 baya ba sai naji annabi na ce mana abshir bi khairi yawmin marra alaika mundu waladatka ummuk ina maka albishir da rana mafi alkhairi a cikin rayuwarka baka da rana mafi alheri fiye da yau tun ranar tunda uwarka ta haife ka a duniya alkirmani a cikin sharhin shi na bukhari yake cewa za a kaddara siwa yaumi islamika a ce in ban da ran da ka musulunta to baka da ran ta ka wannan falala ce saboda an san cewa ranar da ka musulunta ta fi kowace rana albarka a cikin rayuwarka fiye da wannan rana to shi sa annabi bai ambata ba saboda kowa ya san haka haka dai malamai masu sarki suka ce wallahu alam qala qultu amin indika ya rasulullah ce ya manzo Allah wannan ahuwar daga gare ka ne kai ne kamar ahuwan amin indillah ko ko Allah ne qala annabi ya ce la ba ni bane bal min indillahi daga gurin Allah ne wannan la za'ida ce idan ya ce kai bal min indillahi labarin yayi kuma وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana cikin farin ciki to zaka ga fuskar shi tayi haske kamar kace wato barin farin wata ne kamar farin wata ne kwana 7 8 zaka gan shi yayi bari ne haka ko da hasken shi yace wa kunna na'rifu zalika minhu muna gane yana cikin farin ciki falamma jalastu baina yadayhi dan zauna gaba gare shi qultu sai nace ya rasulullah inna min taubati an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah ciya manzo Allah daga cikin tubata shine duka dukiyata gaba ɗaya na ba Allah duka zan koma banda komai wa ila rasulillah fa qala sai annabi yace amsik alayka ba'da malika a a ba a hankali ustazu ka rike wani bangare na dukiyarka fa huwa khairul laka yafi maka alheri saboda wannan yana nuna ga idan mutum ya shiga farin ciki mai tsanani da bakin ciki mai tsanani yana iya yanke hukunce-hukunce su zama abin nan not so objective ko kuma highly emotional zai iya yanke hukuncin daga bai ce ba haka yake ne za annabi ce mashi a rike wani bangaren dukiyarka wasu malamai kuma suka ce annabi na tausaya mashi kar ya zo kuma ya shiga cikin wani talauci da kunci daga baya aka ce to ba ga sai na bakar ya taɓa yin haka ba aka ce eh ba matakinsu ɗaya ba ba matakinsu ɗaya wajen kana'a ba shi sa a karɓi na sai na bakar shi ba karɓi nashi ba yana so ne tukuici ma alherin da Allah ya mushi wannan kuma yana daga cikin abin da galibi mutane suka rasa a yanzu mutane ba sa yi wa Allah tukuicin alherin da ya musu ta hanyar sadaka da kyauta kalli kisa annabi Sulaimana da Dawuda da Allah ya ce wala kad atina Dawuda minna fadla ya jibalu awdi ma'ahu wat tayr wa alanna lahu al hadid an imal sabigatin al ayat da Allah ƙarshe mai Allah ya ce imalu ala dawu da shukura da Allah ya faɗi ni'imar da ya masa mun bashi kaza mun bashi karfe mun bashi kaza yana sarrafa duk abin da ya ga dama yadda yake so ga sarauta ga annabta sai Allah ya ce to ku dinga godewa ya kai annabi dauda imalu ala dawu da shukura wa qalilu min ibadish shukur haka ne shi ma dan shi din wani Sulaiman riha guduwa sharu rawa sharu kaza kaza kaza shi ma ƙarshe mai Allah ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari suna godiyar annabi Sulaimana yana daga cikin sarakuna masu tsananin kyauta ji abin da yema dawakan ruduha alai fatafika mashan bisuki wal anaq an ce wajen dawakai ne wajen guda 300 inji malaman tarihi diya yanka su gaba ɗaya sadaka da nama shi kuma annabi annabi Dawuda me ya godiyarsa aka ce khairu siyami siyamu Dawuda wa khairu salati salatu Dawuda tsananin sallah ce da shi tsananin azumi yana za ka ga da sarakuna da masu kuɗi da attajirai da mashahurai da waɗanda Allah ya ma duk wata ni'ima ba sa kulawa da waɗannan godiya ga Allah sai dai miskinai da talakawa su ne ko suke su ma ba godiya ga Allah ba neman falala Allah tukuna suna yi ne kafin su samu da sun samu za su fara irin na karuna inna ma utitu ala ilmin indi inna karuna kana min qaumi musa fa baga alai za su fara bagawi shi sa kaga awwa suke lalace mana sai tsaba korafi da koke kullum babu godiya duk mutanen da suke kuka da rayuwar nan a yanzu cewa ta yi kunci abinda suke da shi na wadata ba su da shi shekara goma ashirin talatin baya ba su da shi ba su da motoci ba su da gidaje ba su da kuɗaɗe ba su da shahara ba su da makamai babu wanda ya san su babu abinda za su iya siya da gaskiya ba da suke iya siya yanzu babu abinda za su iya ci a wancan shekara wanda suke ci yanzu ba su da 'ya'ya da matan da suke da su yanzu kaga shi Allah ya ɗaukaka su amma ƙin godiya ga Allah shi ne sai Allah ya zare hannun shi daga jin daɗin abu, sa ba a jin daɗin duk abin da aka samu. Ba ma yin godiya ga Allah, ba mu lura da wannan kuskuren da muke ciki. Kallo kuma ƙisar saba, su ma irin abin da suka wa Allah kira. Lagar kare saba yin fi maskanin aya, jannata ne an yaminin wa shimalin. Kulu min rizki rabbikum washkurula, su ma babu godiya ne. Me suka yi ba Allah ya ce fa'aradu sai suka kau da kai. farsana da yin salar armi al'ayat to duk sanda kuka ƙi gode wa Allah ɗaiɗaiwanku da jamhurinku to sai Allah ya jarabce ku irin wani jarabawa da ya mana kalla ka ga yanzu ko gaisawa kai da mutum da an gama gaisuwa sai complain ce ka iya muka ji da ƙasar nan to Allah dai shi kyauta ya ya ya ji aikin nan Allah dai shi kyauta ya ƴan siyasan nan ya muka ji kai ka ji abin da aka yi ka ji abin da delegate suka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jama'a mun shiga uku ya batun ƙarin man nan ka ji yadda gas ya tashi ka ji bala'in da ake ciki kuwa kai baka ji yadda aka kawai ba mu da aiki in banda complain jama ku lura da kyau wannan shine dabi'a mu shi za muke cikin kunci kullum wallahi shine abin da sa muke kaji su sabai da zaran su samu wata falala kwaya daya sadaka kyauta wakafi bai wa ƴan uwa da makusanta kaji dai abin da wannan mutumin yayi inda mu inda mu ne yanzu abin da zai fara tani to bari ya kira wani party ko wani get together ko thanksgiving wanda ma fa yi abin arziki kenan ce to tunda wannan tubar da Allah ya mun zan kira wata gagarumar walima ko wata liyafa da za a ci a sha da haka zai sa a yi anko duka dangin shi da ƴan uwan shi a buga a jaridu a buga a gidajen rediyo a yi jingle a aika ma mawaka da maroka duk su zo cewa za a yi bikin tuba da Allah ya mushi thanksgiving abin da kula mai yake amma shi sai ce zan ba da dukiyata gaba ɗaya wa Allah annabi ya ce a ka riƙe dai wani abu amsik alaika ba da malika qultu fa inni umsiku sahmi allazi bi khaybar to shikenan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bi shawara ka zan riƙe rabona da aka raba na khaybara fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzo Allah inna Allah innama najjani bi sidiki na sani cewa Allah ya tsirta da ne saboda gaskiyata wa inna min taubati Allah uhaddisa illa sidiqan ma baqitu ciki daka daga cikin tubata yadda nayi gaskiya a wannan karan daga nan hanna mutu bazan ƙara faɗan magana ba sai dai gaskiya ko mun rintsi fa wallahi ma a'lamu ahadan minal muslimina ablahu Allah fi sidiqil hadis yace wallahi a cikin musulmai gaba ɗaya ni ban san wani wanda Allah ya yi ni'ima akan faɗin gaskiya kamar ni ba shine ablahu anan منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا ما ابلاني tunda tunda na faɗi wannan magana har yau kullun na faɗi gaskiya sai in ga sai in ga alheri na faɗi gaskiya sai daga ƙarin arziki wallahi ma ta'ammattu ba'da zalika ila yawmi hadha kariba tun daga ranar ban taɓa yin ƙarya da gangan ba wa inni la arju an yahfizani Allah mimma baqitu mimma baqitu sanda yake ba da labarin ai yana raye ne ko ce to kuma daga nan har mutuwa ta ina fata Allah ya tsare ni daga yin ƙarya sabai ba sa ƙarya daban fa'anzalallahu ta'ala ala rasulihi laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhi yattaba'uhu al ayat lokaci hakuri ko bari mu tsaya anan sai mu tashi fa'anzalallahu din nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi